بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar asabar ne sha biyar ga watan rabiul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga muka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 20 ga watan 11 shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kasar ɗinmu na biyu cikin jiran biyar karatuka da aka fara gabatarwa na ƙida daga cikin littafin ash-shari'a ta Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala a wannan cibiya ta mai albarka ta Darul Hadith Salafiyya wadda ke number 4 madarka Chirot Gaskiya Layout Zaria Kaduna State Nigeria taken karatun dai shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azza mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama a shi wannan karatu da muka sa na aqida karatu ne wanda yake bayanin aqidar ƴan mazan jiya wato salafus salih nagartacci aqida tare da kuma jingina kowace magana ga wanda yi ta wato da kawo isnadai insha Allah ta'ala kamar da muka gabatar makon da gabata cewa akwai wata muqaddima da babban malami domin ji ya gabatar wajen tahqiqin wannan littafi na ash-shari'a wanda muka so mu karanta ta mu karanta wani abu daga ciki akwai kuma dan haske da ya bayar a dunkule game da shi littafin wanda shi ma za mu ɗan karanta sannan sai mu cike da wata muƙaddama cikin ɗaya littafin da muka ce na taƙiƙi kafin mu fara shiga cikin littafin ina fatan yan uwa za su yi mana haƙuri ba za su gundara ba a bi shimfiɗar tukuna don kafanci hasken ma'ana kafanci haƙiƙan littafin da inda littafin ya dosa da kuma halin da ake ciki a duniya da can da kuma yanzu insha Allah ta'ala Allah samu dace a makon da ya gabata mun kwane inda malai ke mana bayani cewa yadda wannan aƙida ta zo daga Allah ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka samu ɓannata sun daga kai suna ɓannarsu to ba wani zamani da ya kubuta face sai Allah ya kawo ya ƙayyade wani al'umma ya ƙayyada mata ya haɗa ta da wasu malamai wanda suke zakakurai suna yaɗa wannan aƙida ta musulunci suna kuma ba addinin kariya ya zo mana magana imam ahmad bin hanbali inda ibrahim ahmad bin hanbali ke cewa duk zamani za ka samu akwai wasu malamai da suke zaune suna kira zuwa gaskiya suna hankaltar da mutane suna rayar da mutane da littafin allah da sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallama suna rayar da waɗanda shaidan ya kashe su da hanyar ɓata da dai sauran irin aikin da malamai suke yi annan muka kwana yau za mu tashi daidai inda yake cewa wa man qama bi hadha al-haqq min ulama'i sunna wal jama'a daga cikin wanda suka yi wannan tsayin daka cikin malaman ahlus sunna wa man qama bi hadha al-haqq daga cikin waɗanda suka tsaya da wannan gaskiya min ulama'i sunna wal jama'a cikin malaman sunna ko kuma malamin ahlus sunna wal jama'a shine al-imam abubakar muhammad ibn hussein ibn abdullahi al-ajurri shine babban malamin musulunci abubakar muhammad dan hussein ibn abdullahi al-ajurri tagamadahu allah ta'ala biwasi'at biwasi'i rahmati allah ya rufe shi da yalwar rahamarsa waskanahu fasiha jannati allah madaukakin sarki ya saukar da shi aljanna sa mai yalwa وقد عاش في أواخر القرن الثالث wannan malami ya rayu a ƙarshe-ƙarshen ƙarni na uku wato ƙarshen shekara ta ɗari uku daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa awailil qarni rabi'il hijri da farko farkon ƙarni na hudu na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi zamanin da yake kasura fihi fitan a zamanin da fitintunu suka yawaita wanda ya kanta tarihin musulunci to ya san wannan zamani ne da aka samu zamani na fitina lokacin da ilimi ya fara ƙasa-ƙasa wato kamar da imamu zahabi ya fara fada daga wannan ƙarni na uku to sai ilimin annabta ilimi na sunna sai ya fara ƙasa aƙida ta rauni aka samu fitintunu duwal na fitina irin su a dauloli na fatimiyya da dai irin fitina da aka samu da yawa ya ce to a wannan ƙarni ne wannan malami ya rayu wata sha'abatu subul hanyoyi a cikin addini suka ringa reshi in wannan aƙida ta zo sai tana tafiya sai ta ƙara wani reshi wannan ma sai ta reshi ita wannan reshi haka suka ringa abubuwa suka zama dai gasu nan wa asbaha lil batil junudun yunasirunahu aka wayi gari an samu banna tana da sojojin da ke dafa mata baya suna taimakonta kwarai da gaske wa yudafi'una al-haqqa wa yardunahu aka samu wayannan sojoji na mabannata suna tunkuɗe gaskiya suna rejecting suna kin gaskiyar in an faɗe ta a wannan lokaci din a lokacin da ya gabata kafin lokacin irin sarakuna na gargajiya ko na musulunci a lokacin da malaman waɗannan zamuna a farko shekara ta ɗari da ta ɗari biyu da waye ana samun gaskiya tana da ƙarfi a wannan lokaci ɗin amma daga lokacin sai zama sarakunan sun yi ƙasa kamar dai yadda za mu zo mu ji dan akwai karfiwa mai alhalatu siyasiya halin siyasa da aka tsinci kai a daidai wannan lokaci ɗin wanda siyasa ko da shi ku a zamani takan dan bada launi ne da mutane su kasance a rayuwa ina fata mun fahimci wannan abu to a lokacin an samu tunda an samu rauni na malamai da ilimi an samu rauni na gwamnati sai zama bannata ko ya dago kansa ba kaman zamanin sayyidina Umar ba a zamanin sayyidina Umar mabannata suka taso ba wanda ya sai taso mun ta uwa ku labarin Sabigu Sabigu ya taso da fitintunin shi tun daga Iraki ya fara yaɗa fitina ta cewa ƙur'ani ma yana bugun juna in ya ce nan kaza nan ya ce kaza da sunan kuma wai tambaya yake ya danno ya taho har ƙasar madina ya zo garin madina ya fara ya zo yana tambaya to da ya zo da ke akwai ilimi a zamani ya sauka wajen wani sahabi shi sabiru kenan ya ce ai shi ya zo a mai bayani ne ƙur'ani can ya ce kaza nan ya ce kaza shi yana so a yi bayani sai sabu ya gane wannan fitina zo da ita bai tsaya mai wa'azi ba sai zo ga khalifa Umar ibn Khattab cewa ga halin da ake ciki wani bako ne kaji kaji abin da yake ciki nace bari kafin ma wani ya san da shi bari fara zuwa in gaya maka khalifa ya ce to abin da za ka je ka taho da shi amma kuma idan ka dawo ka ce min ya gudu baka gan shi ba to kai kuma ka shiga uku ina ba ta fahimta sai mutumin ya je zo da wannan sabigo din sabigo eh me ka zo da shi ce ai qur'ani waje ka mutasha yana sai umar ce to eh lalle ka zo da tambaya sayyidina umar ce ina madaka aka samu sojoji madaka yace ku bige shi aka dabugun sabigo aka mai lilis sai da ba eh motsi sannan ce to ku tafi da shi a jine shi amma kafa ka dauka ce mun kuma ya bace in ya dawo bace akan ka abin yake kaga daure shi dai a gida kenan ya je ƙara kulle shi sai da aka jin shi tsaf ya warke sai aka dawo da shi kuma da ce ku ƙara bugun shi aka yi mai lilis sai da aka bashi kwance sannan ya ce aje a ƙara jinyar shi a dawo da shi da ya warke da aka zo na uku za a yi magana ce don allah dakata yana da bayani wallahi tallahi duk wannan rudanin da wannan hayalar da ya zo da ita daga iraki wallahi tun abubuwan farko ta fita na biyu kawai ɗauraya aka yi ina ba ta fahimta ce to amma shi dai kawai in laifin shi aka kashe shi kawai aka kashe shi a huta amma wannan duk abin ba wata tambayan za a ƙwarwa shi ina fatan fahimta umar ce a a ce a wallahi na gamsu na warke yace ka warke ce to shikenan yau za ku koma garin ku ce je kaza ce to ka zo idan ka je garin ku kai report wajen gwamna na garin kuma akai akai kan gawa kana rahoto cewa ga kana kana lafiya ba wata fitina da ka tayar sai aka zauna lafiya a zaman umar baka ji labarin wannan kadalinci baka ji labarin waɗannan abubuwan fitintunu ba saboda a wancan a lokacin للحق جنود يناصرونه وليس للباطل جنود يناصرونه ina fatan fahimta haka akan ga samu wannan abu lokacin lokacin sayyidina Usman shi ma haka aka samu wannan abun fitintunu sun fara dannuwa Usman ya dinga kokarin bayani da sauran sahabbai da ke zaman lokaci din amma tunda aka samu lokacin aka samu khalifofi sun yi rauni aka bambanta tsakanin malinta da shugabanci to daga nan sai bala'i fara faruwa aka raba malinta da amirul mu'minin shugaban musulmi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake wahayi da aka ketara khalifa shine Abubakar ibn Abubakar As-Siddiq sai zama shine malam mai fatawa kuma shine khalifa suka ce wa kana Abubakar a alamana Abubakar ya fi mu ilimi daga nan sai Umar ibn Khattab shine imami shine kuma khalifa aka zo sun za aka zo zamanin Uthman babban malami mujtahidi mahaddacin Qur'ani mai tafsiri shine limami shine khalifa aka zo zamanin Sayyidina Hassan shi ma khalifa babban malami mujtahidi aka zo Muawiya cikin sarakuna da abin sai to daga Muawiya ne sai aka fara samun rauni aka sa Yazid Yazid ba malami bane ba wabe da ilimi bane amma ba malami bane wanda yake akwai manyan malamai a zamanin irin abdullahi dan umar abu sa'id al-khudri irin su abu musa ba na manta ba da sauran waɗanda suke sun fi shi cancanta da khilafanci sai aka fara samun matsaloli daga wajen garuwa musulunci suna karuwa amma in ka kalla abin a ilmance rauni yana bayyana cikin abubuwa ana nan haka agwai ci gaba da tafiya sai abin sai koma kuma sarauta ina fatan fahimta to daga nan sai aka fara samun matsaloli ta yana samun kilashin tsakanin malamai da masu sarauta din a lokacin su malamai suna ganin ga fuskar su kuma can suna ganin ga fuskar da aka abin na siyasa ne to sai zama an samu matsaloli a lokacin shi sa har gobe ake samun matsala kun ga lokacin da shehu dan godo Allah tsar Allah ya drama yake ya zama khalifa a Najeriya shine khalifa komai sai musulunci tafi fes aka ci gaba da tafiya amma daga lokacin da 'ya'yan kalibu a shehu ɗan hudu suka fara zama sarakunan gargajiya shi kenan sai zama abu ya birkice lokacin shehu ɗan hudu lokacin muhammadu bello gwandu lokacin su malam buhari duk 'ya'yan shehu ɗan hudu ne sai aka samu ƙarfin abin amma da lokacin da aka fassale khilafa da ilimi to shi kenan an fara samun matsala sai zama ɓanna tana da abin nan tana da madogara a cikin al'amarin nan ina fata kun fahimci wannan abu da haka a wannan lokaci na Imam al-Ajurri sai zama akwai mene fitintunu da aka samu na zamani zamu zo mu ji wannan fitintunin Allah kai mu irin bala'in da aka samu na qarabida da sauransu duk in Allah da ba za mu rage wasu awwa a cikin wannan mukaddima din ba za mu bayyana su duk da yake malam Albani ishara kan wasu daga ciki lokacin daular Boyhawa da Fatima akan su amma za mu zo mu tattake su da jara'in na karamida duk da suka yana ga cimfin suka haifa a wannan zamani din jama'a fatan ana fahimta Allah samu dace to kun ga in wannan zamanin ya kamata da mu fahimta yadda kowace banna take da daurin gindi amma gaskiya take da rauni da rasa marasa wanda su daure mata gindi a duniya haka ake fama a wannan zamanin in ka ce gaskiya ka ce alheri ka ce aƙida sai kowa ya faɗa da kai gogon gwamnati ta goyi masu fada da kai idan ka ce kuma a ƙarya za ka zo da shi ko mai sai ka ga an ɗaure mutum gindi a cikin shi malai ce fi hadil fatara minas zaman a daidai wannan lokacin na zamani ne ta'assalat al-firaq aka samu kananan kungiyoyi a cikin addini sun kafu wa kathura atba'uha sannan mabiya kungiyoyin suka yawaita wa asbaha li kulli firqatin du'atuha kowace kungiya a cikin addini sai zama sun tawaye gari suna da masu kira zuwa ga wannan aqida din wa mu'allafatiha da kuma mazajen da suke rubuce-rubuce ko kuma da littafan da suke bayani akan wannan aƙida suna kare ta kun fahimta wanda rasa kathiru min ilmin risala da yawa cikin ilmin manzanci sai zama ya sibe ya sibe gaba da ba wai ba karatu bane qur'ani suna nan amma fassara su a yadda suke sai zama yayi sanyi kun gane sai zama ya sibe babu test na ilimi na risala a cikin ilmomin da ake karantawa a wani lokaci din sai malaki cewa wa shubbiha nasi aka cakuɗa wa mutane gama gari ta yadda ba su tantance tsakanin ƙarya da gaskiya wani shubbiha nasi ma nuzila ilaihim abinda aka sako da mutane aka cakuɗa masa shi da gaskiya suka kasa gane na nufa fahtalatil mafahim sakamakon haka sai mafahimtocin mutane sun rikice tsakanin ƙarya da gaskiya wa qarbatil mawazin ma'aunayya suka yi rawa in ma'aunan ganin ka kimar abubuwa sai zama sun raurawa ba ma'aunin da aka aunin da gaskiya da banna saboda wannan ya ce an ba shi dama shi ma faɗa wani shi ma an ba shi dama ya faɗa kowane ɗan iska yana kaɗa ƙararrawa akan tashi ɓannas sai malaki cewa wa udulikace sunna ala a'da'iha al-muharibina laha sai aka ɗauki sunna aka saki kalmar sunna akan maƙiyanta a adaiha almuharibi na laha aka ɗauki waɗanda masu yaƙen sunna ɗin sai kuma aka ba su suna mene su ne ma masu yaɗa sunna a wani lokaci ɗin malai ce wa rumiya ahaluha almutamassiku na biya bi absha'in nu'ud aka jefi masu riƙo da sunna ɗin ma'abota suna masu riko da ita bi abshi'in nu'ut akan ga jifansu da siffofi mafiya muni wa arda'il awsaf da siffofi na kaskanci mafiya kaskanci fasammahum zuran wa buhtanan sai ɗan bida sun ga kiran waɗannan mabiya suna ɗin saboda ƙarya da ƙirƙirar ƙarya bil hashawiyya akan ga kiransu da suna wai al hashawiyya wal mushabbiha ana kiransu da suna al-mushabbiha wal mujassima da suna na mujassima wal mubtadi'a a ce musu mubtadi'a wasadafi wasadaqa fihim al-mathal karin maganan nan karin zance din nan yayi daidai da ahlus sunna a lokacin wanda karin magana na cewa ramatni bida'iha wan sallat an fahimta wato ta jefe ni da ta harbin da gubata ta silale sai aka ce ni mulki ban san yin zan fasara wannan kar magana da Hausa ba rabatni bida'iha wato kai abu sai ka noke sai ka shafa wani abin sai zama ana kallon wancan wanda ba shi yi abin ba kai da kai laifin kuma kana gefe to da ya za ka fasara wannan karin magana an dai fance rabatni bida'iha wan salal ko su ɗan bid'a su suka fi cancanci wannan sunayen amma sai zama sun koma ne sun roƙe gefe suna jifan ahalus sunna da waɗannan sufofi din na fatan fahimta jama'a ku kalli waɗannan matsaloli din waɗannan sunaye haka aka ga jifan malaman sunna a wancan lokacin da waɗannan sufofi da sunaye ma'ana hashawiya shine mutanen da ke masu ƙananan hankali ɗan ɗan ma haba wadda ba komai ɗiba suke ba tare da abin nan ba ba su da hankali na gane me ya kamata bai kamata ba shine hashawiya yan karan yan ibn karan abin nan karan daji mushabbiha sai suka tsufata da cewa wai ahlus sunna sune mushabbiha masu kamanta Allah da halittu wa mujassima kuma ana wai sune masu mai da Allah zama jismi kun fahimta wato ƙoƙarin malaman salaf da suke malaman sunna da ke ƙwarin da karantar aƙidar da manzan Allah zai shi musamman a babin al'asma wa sifat wannan abin sai aka ɗauka aka biyu aka ce wai suna kamanta Allah da mutum ne wani lokaci kuma ce mace wai sun mai da Allah jiki wai sun mai da Allah gangar jiki wani lokacin a ce da su ai abin da yasa ba sa tawili su ma saboda ai su hashawiya ne suna kallon abu ne kawai da zahirin abin da ke ciki kawai ba su da zurfin tunani akai wani lokacin kuma a kira da suna mubtadi'a wannan duk kalmomin da kuke jin su a Najeriya muna da malaman da ke kiran ahlus sunna da su kuma an waye gari har wasu daga cikin mu ma suna jinjina irin waɗannan malaman da wannan sharrin sau nawa kuke jin wani malami daga mirguna cewa ahlus sunna hashawiyya wadakila kai ba ka fanci yaran ba saboda ba maka fassara ba wannan kalmar ta hashawiyya da kake ji shek saru sale yana faɗa game da ahlus sunna ai ba sabon magana ba ce tun asali haka ɗin mu'tazilawa mu'tazilawa musamman mu'tazilawa da wasu daga cikin ash'ariya suke siffanta mene suke fusbata ahlus sunna da wannan suna cewa wai mutane ne masu kallon zahirin hadisi nasi kawai su ce za su kan shi ba tare da sun zura ba ba wai saboda rashin saboda hashawiyanci saboda rage hangen nesa da zurfin ilimi ne yasa wai suke irin kuma cewa ar-rahmanu ala arshi sawa mace Allah ya daidaita a saman arshi ma'ana da muna da tunani wanda malama da tunani ai za su fance cewa to ai bai kamata a ce Allah yana waje ba su wai wannan murda karatun shine kenan wasu suna da hangen nesa suna da zurfin ilimi su kuma ahlus sunna sallama wa nassin da suke da gwargwadon yadda Allah ya faɗa wai shine wannan hashawiyanci din wannan alqabdage suna yi mu shau dan shau wannan wannan nasiru wannan mutum ke Bauchi Tahir Usman Bauchi shi kuma sunan da yafi kiran ahlus sunna da shi a wannan zamanin shine mushabbiha in kuna biyan su da kyau za ku ji abin yana cewa mushabbiha sun ce kaza idan muka ce Allah madaukakin sarki aka zo kan siffar Allah Allah yana da siffofi ta ce Allah na da hannu Allah na da idanu Allah yana ji yana gani ko da ke aƙida ta ash'arinci ta da wannan abun to da sauran siffofi sai ka gina cewa wai ai waɗannan mutanen mushabbiha mushabbiha sun ce kaza kai in baka karanta aqida ahlus sunna da kyau ba ba za ka gane ina ko asalin wannan magana kuma suke nufi ba wannan kawai wai suna cewa mutum yana kamanta Allah ne ya zaka ce Allah na da hannu da kana da tunani ai ba ka faɗa ka ba ya za a ce mutum na da hannu maka ce kuma Allah na da hannu wai to kai da ka ce haka ɗin ka ce Allah kama da mutum kenan kun banci wani abu amma a hakika ne ai ba kai ka ce Allah na da hannu ba ba malaman sunna ne suka ce Allah na da hannu ba ba wata siffa kwara ɗaya da ahlus sunna suka taɓa jingina Allah ba tare da Allah ne shi in mutum fata kan shi ba Allah ne shi faɗa Qur'ani yadullahi fawqa aydihim inna lidhai innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah ko yadullahi fawqa aydihim Allah kuma yace wa qalatil yahudu yadullahi maglula Allah ce mene gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha'u annabi kuma da yawa hadisi yana cewa wallazi nafsi biyadihi to ga sunan rututun kaga ba ayoyi ne ga suna cikin Qur'ani hadisi daga suka ce Allah na da hannu din to amma kai da kace ba shi da hannu ba za a ce na da hannu ba ai kai ne ka fi cancanta ka zama hashawi koko ina fatan fahimta tunda ka kidda da abin da Allah faɗa kai shi ka kidda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to wannan haka suke cewa wani lokacin su jefe mu da suna mujassima in ka ce wai Allah yana da hannu yana da ƙafa yana ji da gani wai ka mai da Allah ya zama gangar jiki su kuma aƙidarsu wai to Allah ba jismu ba ne bai da jismu to mu kuma aƙidar mu ta ahalar sunna wal jama'a shine ba ma kore jismu ga Allah ba ma tabbatar da shi saboda wannan nassin hadisi bai zo da shi ba ƙur'ani bai zo da shi ba masu bin ma'akatun na sahihu muslim makon da ya gabata wancan da muka zo kan sifatar ru'ya mun tattauna matsalar dalla-dalla gwargwado kuma a wannan littafi za mu ji bayani dalla-dalla kan da littafai da malamai suka rubuta kamar da shin Allah ya jismu ne ko ba yana da jismu ko bai da shi to amma cewa Allah mujassima cewa Allah ji inda ma'anar suka faɗa ne cewa mun ce Allah kamar kai ne da kake tsaye haka do an samu su a wancan lokacin suna saboda zaƙewa wajen isbati sifati suke cewa ai Allah na da jismu in kace Allah yadullahi fawqa aydihim sai su gwada hannunsa cewa haka Allah ke da shi to mu kuma ahlus sunna ba mu da wannan aqida din ina fatan fahimta dan haka aqidan mu ba a korewa Allah jismu kuma ba a tabbatar mai da jismu ina fatan fahimta me yasa saboda Allah bai wayi wannan magana Qur'ani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wayi wannan magana cikin sunnoninsa ba da haka inda Allah inda manzon Allah ko Qur'ani suka tsaya mu sai mu ji barki mu tsaya a wannan waje din yau na fatan fahimta to wannan duk alfazi ne da malaman bid'a waɗannan zaman da muke ciki suke amfani da shi amma abin takeici shine za ga kuma ana takara ga irin waɗannan malaman suna caccaka sunna da aqida ahlus sunna amma za ga duk da aka zo sai ga malamanmu na ahlus sunna kuma girma ma suke ba wa'annan mutanen sai ga wani ana wani girma masu ana ba su wata daraja ma alhalin suna fada da aqidar da manzon Allah zo ce karantar da sabon sai ya kwanta ya mutu akanta ina fatan fahimta da haka mu kimar mutum shine me me kima shi a cikin addinin musulunci shine kawai kimarsa aƙidar shi na da lafiya to ma da labatar lafiya sai an kira ta an nagadaga da ita an rugurguza ta amma ba ku zauna ba an tashi an yaƙi abu ba shi kenan wata ƴan ku za zama irin haka ga ma malaman ku sun fara zama irin su ma Allah shi kyauta shine malaki wa fi hadhihi al-fatara al-azima al-asiba a wannan zamani fa da ƴan bid'a suka samu sojojin da ke yaɗa bid'a su suna rubuce-rubuce ne fa aka wa alfahat fatara a wannan zamani al'asiba mai matuƙa wuya min hayatul musulmi na rayuwar musulmai ashal imamul ajuri a wannan lokaci ne al'imamul ajuri ya rayu war'a ma haulahu min alfitani ya duba hagu da dama ya ga abin da ke zage da shi na fitintunu fara ali zaman alaihi sai ga ya zama dole akan shi an ya tsali'a bi amri difa'i an aqidatihi lalle ya fito ya dage wajen bada kariya game da aqidarsa ta salafiyanci wadzabba an hayadi dinihi kuma ya bada kariya shine zabbu shine koriya kor abuwa an hiyadi dinihi daga tabki na addininsa kalmar hiyad yana nufin jam'i ne na mene haud an fahimta ko to ko ya bada kariya ga addininsa wannan wajibi ne in kana addini ka ga za a rusa in dai daga kyan sai ka fito ka ba shi kariya sai mala ya ce bakanar lahu juhudun minha daga sai zama yana da wani wato juhud wani kokari namiji kokari minha daga cikin kokarin da wajen kare addini shi da aqida shi shine ta'alifu hada sifir nafis buga wannan mujalladi mai daraja da yi alladhi nuqaddimuhu lahu wanda muke mai muqaddama muke mai muqaddima inji shi malin kenan wa fihi ardal aqidata al-islamiyya as-sahiha a cikin wannan littafi na Imam al-Ajuri ya bujiro da aqidar musulunci wanda ke ingantacciya ba gurbatacciya ba kun fahimta yace mustamiddatan min usuliha as-sabit as-sabita wanda yake shi aqidar ta dogara ne kacokan daga asalinta wanda ke tabbatacce wa masadirha alwahida da mabubbugarta wanda ke kwara ɗaya tal shine mene kitabullahi kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallama shine littafin Allah madaukakin sarki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala mafahumi salafis salih a bisa fahimtar magabata na gari wannan ne waje ɗaya da ake samun aqida ingantacciya lafiyayya kawai shine kitabu sunna ala fahmi salafus salih ina fata an fahimci wannan abin sai malai ce wa ra'il awwal da jama'an nan ta farko sune dai ar-ra'il min min sahabatin wat tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'ina cikin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai wa atba'ihim min min a'immatid din da wanda suka biyo bayan tabi'ai cikin jagorori na addini almashahudu lahum bil fadli wanda da kanshi manzon Allah ya masa shaida da falala mutanen wa'annan zamuna guda uku wasabaq fi hadal maidan da kuma rige-rige a cikin wannan fage na addini da aqida ingantacciya jama'an fanci wannan abun ko imamu ajuri abin da ya ganke sai ga to labu da ya tashi wannan kokarin mu ma abin da muka gani kenan yadda karancin karantar da littafai irin nasu imamul ajuri da aƙida yake da ƙaranci a cikin al'umma ga dole mu tashi makarantar a lokacin da muke ƙwarin wannan abin wasu ma suna ganin cewa ba dole su ma an karanta littafan nan ba a koma kawai a rinka karanta riyadus salihina a rinka karanta dinul khalis a karanta ko a kawai risala ma ta isa ka a karanta alhalin ɓannata suna nan suna ɓanna ɓannan kuma tana ma ta canza salo tana ta zuwa ta wasu kofi amma ba a gani ba a ganin su ba jama'a na fatan fahimta da haka yadda ajuri ya tashi wannan abun haka muke bari mu tashi mu raya aqidarsu mu raya ilimin su kuma malaci aradaha khaliyatan min ayi sha'ibatin ghariba shi imamul ajuri ya bujiro da wannan littafi nashi ne ya kubuta daga duk wani sha'iba wani mix shine sha'iba wani haɗi gariba wanda ke bako sawa'an karat falsafiyatin aw kalamiya wannan sha'iba din wannan mix da ke zuwa ya cakuɗa da addinin musulunci ya daidai ne abun falsafa ce aw kalamiya ko kuma ilimi na kalam ilimi na mantiki ina fatan fahimta da falsafa da mantikin kasu za ka mai da su abu guda ɗaya amma wai suna ƙwarin bambancewa cewa falsafa tana dogara ne akan mene tana dogara ne kacokan akan al'aqlu fakat shine ithbatul umur wa nafiya bil aqli fakat tabbatar da al'amura da kore su da hankali kawai shi falsafa shi kenan amma suka ce wai ilmul kalam shi kuma yana da alaka eh tabbatar da da abubuwa da kore su ta hanyar hada hankali da kuma mene da naƙali suna haɗa hankali naƙali wajen tabbatar da al'amura amma fil haƙiƙa shi ma maɗaƙi can kuma yake domin ya ce sun ce ma sun yadda ilmul kalam ko sun ce sun yadda da nasoshi ƙwararren da hadisi to amma suna gudanar da su a yadda ƙwararren da hadisi suka koko suna gudanar da su a irin tunanin falsafa ne suna gudanar da su akan tunanin falsafa ne dan su ma sun yadda cewa idan aka ci karo tsakanin naƙal da aƙal ma'ana tsakanin abin da zuwa ƙwararren da hadisi da kuma abin da hankali ya tunani sun yadda cewa to a gabatar da na hankalin akan tuna akan nasi kaga sun kuma falsafa kenan da aka ga muna haɗe su gaba ɗaya to malam sai ce shi littafin Imam al-Ajuri din nan ya zo ne yana bayani ya kubuta daga ilmomi na falsafa da ilmul kalam a cikin sa tsantsar Qur'ani da sunna da maganin magabanta ne Allah sa kun fahimta au zauqiya ko kuma zauq kamar sa sufaye wanda suke abu da ɗanɗaninsa kawai in abu ya maka test kawai shi kira sai tabbatar kuma da shi a matsayin addini wanda littafi ba shi wannan ai gairu zalika ko kuma wasu abubuwa wanda ba ma falsafa ba mantiki ba kuma zaɓin ba min husalatin aqulul bashariya na tarkacen tunanin ɗan adam radan ala usuli tilkal kuma imamul ajuri bai tsaya nan ba ba yana ta'asir bane kawai yana kuma yana raddi ga dukkan waɗannan ƙungiyoyi da suka shigo addinin musulunci ina fatan fahimta jama'a dole in za a kantar da aƙidar musulunci in an yi ta'asili to ba za a yi shiru a ce ba za a yi raddi ba saboda ce maka to ai ku ta kato ku kyala mutane kawai Allah shi da mutane ai in ba a yi raddin ƙarya wani ba zai gane ta ba dan ka zo kan cewa mutane ai gaskiya a ringa amana a yi ba kai kuma azum bala'in da yake tattalla wanda suka kin gaskiya da wanda ka ci amana ba me kai kenan kun gane abu a lokacin da ake bayanin ai gaskiya ai kaza lokacin da ake bayanin aqida islamiyya akai shiru ba a raddin wayancan ba to kamar an ce la ilaha ne ba a ce illallah ba dole a samu annafi da isbat duk abin da ya cakuɗa da aqida ta musulunci to dole kuma a fito a tinkare shi ai rugurgu da shi wannan abun kuma ba za a riga masa ba kowa ke cikin shi kuma kowa ke kira kan wannan abun dole sai an fatattake wannan abu ba wani mai iman da zai zo da ƙarya a ce a bi shi akan wannan maganar ko zo da abin da yake na naƙada addinin musulunci a ce a ja baki a shiru ina fatan fahimta in yana da girma girman shi daban in ya cancanta amma ba shi girman kenan wani ma bai cancanta ko a ce ko malam ma a ce da shi ba ina fatan fahimta wannan abin to shi malam a nan wajen da yake yana ta'asilin aqida a bisa man alkitab wa sunna ala fahmi salafus salih amma a the same time kuma yana raddi ina fatan fanci wannan abu dole a yi raddi ga abin da aka waka ce ba daidai ba ne abin da ya zo na aƙida da ba ta musulunci ba allah sa kuna fahimta ce malacin radin ala usul tilka firak imamul ajuri bayan yi tasiri sannan kuma yana raddi ga dukkan waɗannan firak da suka zo suka shigo addinin musulunci ja'ilan kaidahum fi nuhurihim yana mai da makircin su a wuyansu wa muzilan gubara shubahat imamul ajuri yana kokarin kauda dukkan shiboyi da ake shigowa da su a cikin addini atharuha ala ba'd nususi shar'iyya wanda wayannan mubtadi'a an bid'a mabannata suka tada su akan nassoshi na shari'a da kai taqdumu ahwa'ahum sun tada shi wayin saboda siwa sarran su hidima wa turrahatihim da kuma bannace bannacen su sai malai cewa muhaddiran lil muslimina min al wuqu'i fi shabakihim wa haba'ilihim sannan imamul ajuri yana mai tsoratar da musulmai kada su fada cikin shibak shine abin nan fatsako kenan ko fatsako kuma koma ko wanda ake kama kifi da shi haka to yana tsoratar da musulmi kada su fada cikin wato komarsu ko kuma fatsarsu ko kuma haba'il igiya da suka sa za su taɗi da musulmi yana ƙwarin wannan abin kai ka san ajuri ya ƙoƙari ma wallahi a wani lokaci ne zai wani lokacin kashe mutum ake kawai sai ce kullu zalika bi ta'asilin wa tamhisin dukkan wannan abubuwa ɗin da imamu ajuri ke yi yana kafa shi ne ta'asib yana kafa da ahlus sunna wa tamhisin da rereye abubuwa kuma ba haka ke barin shi zafan ba wa isnadu wa isnadi kulli qawlin ila qa'ilihi da kuma jingina kowace magana zuwa ga wanda yake cikin salaf din li yasula at-tathabbut wa at-tahaqquq min sihhati nisbati hadha al-qawl ila sahibihi dan a samu saukin neman tabbaci da tabbatarwa na ingancin abin da aka danganta wannan wanda ya magana din wa hadhihi a'la darajati tawthiq wa tathabbut wannan shine mafi kaiwa matuka na daraja wajen samun aminci da kuma samun tabbaci a cikin magana da aka jingina wa mutum malam sai ce wal ana imamu dumaiji kenan ce a yanzu kuma qaddara zamanu dawratahu zamani ya sake juyawa inda ya faru ma'ana lokaci ya ƙara juyawa wa kathura adiya wa kathura adiya sunna masu da'awar su ɗin ahlus sunna ne suka yawaita wa hum a'da'uha alhalin makiya sunna din ne kuma da sunan sunna ana ta kada ganga amma kuma in ka bi hakikanin abun makiya sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan zamani ka zama abin da baka mamaki shine shi fa wannan mutum malam dumaiji shi fa malami ne a abin nan jami'ar da ke maka abin nan mai sunanta ta maka ɗin nan umar ƙura malami ne a wajen ina fatan fahimta babban lakcara ne a wajen a nan ya tashi ɗan saudiya ɗan komai amma jibe ke wannan kuka ɗin ina ma da a najeriya tashi kun fahimci abin mai zai ce kenan kaga can ko aƙida salafiya gwamnati ta ce aƙida salafiya ta ce aƙidarta mannaji salafiya shi ne ko gwamnati tana kokarin haka in ka zo barna ana kwanta ka mutum birki nan ko kowa fedadde kasa ce kowa zo shuka abin da ya ga dama amma kaga abin da ke cewa lokaci ya juya har ya kai ga ahlus masu da'awa sunna suna nan dewa amma kuma hakikanin al'amari fa suna fada da sunna din ne wal mudda'una himayatul aqida akwai masu da'awar kare aqida musulunci wa musurraqu allahum barayin aqida ne in ji malam sai malin ke cewa ba da anisar salna fi nomin amikin bayan mai dogon bacci mai zurfi fi a hazanin bida'a a cikin renon bida'a mun je mun kwanta a cinye bida'a ana ta bacci wal khurafat wal jahal da ƙarya shine khurafat faɗi baka gani ba wal jahal da jahilci wa bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala amma da ƙarƙashin falar Allah maɗaukakin sarki sun mafi fadalil harakatil islahiyya almuta'aqiba sannan da falalar kaɗawar da aka samu na wato gyare-gyare da ake yi wanda suke bi da ba ɗaya bayan ɗaya wa du'atil mukhlisina da kuma masu da'awa masu ikhlasi fi kulli zamani wa makani a dukkan zamani da kuma kowane lokaci ra'ayna bawadir yaqada sai muka ga akwai alamun faɗakuwa tasiru fil umma wannan alamun faɗakuwa tana ta tafiya cikin al'umma lil audati ila da diniha domin koma zuwa ga tabki na addinin su wal istiqad min nawmi hatawil da farkawa daga baccin da aka dai ana yi ina fatan fahimta yace wani lokaci sai ga an fara faɗakuwa irin wannan tafan da muke karanta a yanzu ga ada ai ba a karanta su ma kai sunan su ma ba a sani ba sanda muka tashi aka fada waya sunan aqida da muke karantawa aka fara izala muqarrama na izala shine hayatul islam shi kuma hayatul islam ba aqida ce ta ahlus sunna aqida ce ta ash'ariyanci ba aqida musulmi bace wannan ina fatan fahimci wannan abu in ka je makarantunmu na haya islam da sauransu littafan da ake karanta wanda muka koya a haya islam shi ne imam babba juri na mandiki kenan da falsafa shi ma duk irin wannan su ake karantawa to amma daga bayan zaka je ko haya islam an cire an sa kitabu tauhidi kaga an samu fadaka kenan wani littafin ga sanan ana jin sunansa ana takan da suna nan a kasuwa shi ne ce to an fara dawowa cin hayyaci a wani lokaci insha Allah ta'ala sai ma lace ma'lumun annahu la budda lil umma fi tariqi awdatiha ila ila Allah ta'ala kuma sanannen al'amari ne babu makawa ga al'umma wajen kokarin komawa da take zuwa ga Allah madaukakin sarki min ma'alimin sahihatin su samu turaku da alamomi ingantattu to bayyana lahal manhajar sahih wanda wannan ma'alim din za su ga bayyana mutane wato manhaji wanda yake ingantacce fi fahamil aqida wajen fahimtar aqida din allati hiya alqa'idatul asasiyya wanda ita aqida din nan fa ita ce ka'ida ta dole dole wallabinatul ula shine kuma bulo na farko libina'il mujtama'il islami salim wajen gina al'umma wata musulunci wanda ke ya kubuta daga dukan wata banna ina fatan fahimta karatun aqida shine abun farko da zai tabbatar da lamunce mana akan aqida mujtamal islami amma a janye aƙida a ce a wasu abubuwa da suna ka za a yi wallahi ƙarya ne ɗarkaniya za a yi kuma an yi haka ɗin gashi nan ku duba 'yan musulun umma wannan 'yan brazos da ke ƙasar misira da sauran ƙasashe na duniya a cikin aƙida shi ne a janye maganar aƙida a cikin tafiyar in aka janye aƙida sai mu zo a ce to ai dole ne da kai ahalus sunna salaki da wancan ba khawariji da wancan ɗan shi'a da wancan wane ne da wannan kowa ai an haɗa akan wani abu haka suke cewa akwai wani abu da muka haɗa akan shi a ce menene sai ce ai mun yadda da ƙur'ani da maka da ina ne to mu haɗa akan wannan abun wa'ancan abin da muka fahimta mu aje su gefe haka suke cewa a aje wa'ancan abubuwa gefe a haɗa akan wani ba aiki da shi a zo a kafa gwamnati shi yasa to in an ma kafa gwamnati sai gama ba ta yi komai ga ta nan sun kafa ta gwamnatin mursi a wasu shekaru ba da suka wuce gwamnatin 'yan burarar ɗin ce bayan sun kafa ɗin kuma tun da babu gini ingantacce na aƙida sai zama ba su iya komai a cikin addinin musuluncin ba ku ga mana wani canji gwamnatin mursi ta 'yan buraras ta musulun umma ta kawo a ƙasar misira canji mai ta kawo aƙidar musulunci suka ce za su tabbatar ba su iya tabbatar da shi ɗin ba ba su canza constitution ɗin tsarin ƙasar ba ya zama alkitabu wasu suna ko wani abu a cikin shi ba to kuma ya za a ce a gina al'umma babu ingantacciyar aƙida a ce kowa a bari aƙida da yake so a wani ba haka annabawa suka yi ba tirran gini tirran zane duk wani annabi da ya zo yi da'awa abin da yake fara kafa shi ne aƙida ingantacciya ku je kan tasotul hudu ku gani ko kan tasotul arafi ku gani ko ne zo ce yake mene malakum min ilahin kai aibudullaha malakum min ilahin ghairu haka suke ta faɗa akan sai ka ɗauka ba su da wani aji sai wannan maganan ba to amma wannan kowa ya ɗauki aƙida sai a ce wa abin shi haka a tafi kenan ai abin nan to mu gaskiya 'yan salafiya musamman a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya abu mafi kima da muhimmanci wajen mu shine aƙida islamiyya mu mu ce sai an taru gaba ɗaya ba ina fatan fahimta a dai wanke aƙida tukuna shine littafin da malamin sabbi albani rubuta a taskiya wa tarbiya ko kuma wato project din shi kenan taskiya wa tarbiya shine a tace addinin musuluncin tukuna sai a gina mutane akan nagari sai ga sun zama al'umma mai amfani amma a ce kowanne komai abin shi haka nan walla ba inda za a je kallo duk inda aka haɗa ake wannan abin an je tarwatsiya take a gaba jama'a muna fatan fahimci wani abin to shi ne malam annan ke cewa sanannen abu ne fa idan ana so a koma kan wayewa da aƙida ingantacciya abu na farko fa sai an gyara ingantacciyar aƙida tukuna an gini a kanta domin ta aƙida shi ne bulo na farko shi ne kuma mene ƙa'ida ta asali wadda ake gina al'ummar musulunci a kanta jama'an fahimci wani abin ko da haka yin wa musulmi mu je mu sa littafin aƙida a majalis ɗinmu da kuma wurare daban-daban mu gujewa littafan da suke zuwa wanda ba san kansu ba a islamiyya a ga littafi ya dace ko da an ba da syllabus daga gwamnati ba dole sai ka ba wani syllabus din ba sai ga me dace da makaranta ka sa makaranta matan aure ba wai kawai za a ta musu wa'azi bane su ma a sa musu mene littafi na aqida tunda akwai ƙanana magasin a rubuta sai a ringa karantar da su gwargadon fahimtar su dai haka da hasa saba makarantun islamiyyar yara dole a sa littafi na aƙida ba sira kawai za a sa ba da ƙur'ani da tajwidi dole a sa karatu ana karantar da su daidai level ɗinsu ina fatan fahimtar hatta makarantar boko masu makarantun boko umrabs ne wane ne ne duk makarantun nan dole zama fa an ba mas'alar aƙida muhimmanci yara su tashi da ingantacce aƙida ta salafiyanci to irin wannan ka gina mutane akan wajen wallahi ko kyalis ka je ba su bukatar yan sanda da sojoji wannan aƙida ta ishe su kaɗai su zama mutanen kirki insha Allah ta'ala malam su ce wallam yakun al manhajul ladhi yutabau sahihan do manhajin da ya kasance ana bi bai kasance ingantacce ba wa ma lam yakun al manhajul ladhi yutabau matukar manhajin da ake bi bai kasance sahihan ingantacce ba fa innal yaqabatul islamiyya to wannan faɗakuwa na musunci fa la muhalata harifu an majra hal mustaqim ba makawa zai karkace daga magudanarsa miƙaƙe wala na fi madina alghabira ibratun lil mu'tabirina muna da wato abun lura ga masu lura a cikin labarinmu da ya gabata iz lam yahdithul inhiraf wa tafarruq domin karkacewa daga kan hanya ta gari da rarrabuwa bai faru ba illa ba'da husuli zaigi an hadal minhaj sai da aka samu karkata daga wannan manhaj karkata daga wannan tsari din wa min muntalikin imanin jazimin daga kuma bangaren imani wanda yake kake shine bi anna manhajal ahli sunna wal jamaa da cewa manhaj ahli sunna wal jamaa fi fahimil aqida islamiyya game da fahimtar aqida ahli sunna fahimtar aqida ta musulunci huwa manhaj sahih cewa wannan manhaji shine ingantacce kadai alladhi yajibu taqdimuhu lil ummati islamiyya wanda wannan manhaji na ahlus sunna shine zama wajibi a gabatar da shi ga al'ummar musulunci al yawm a yau dinnan likai tasbihu wa likai tasbih bi haqqi bi haqqin ummatun muslima saboda wannan al'umma da tawayi gari da gaskiya ta zama al'umma musulma tastahiqqu nasrallah al'ummar da ta cancanci Allah ya taimake ta wa ridwanahu ta cancanci yarda Allah wa tamkina fil da kuma tabbato a bayan ƙasa jama'an fahimci na bunku dole a tabbatar da ƙida wajen cin nasara Allah madaukakin sarki amma ba haka baka duban da arna suke yanda suke gallazawa musulmi amma babu aqida ingantacciya sai dai mu ce ƴaƴan ba sa da physics ba su da chemistry mu ta zargin kama da wasu abubuwa amma bangaren aqida ba ba a magana gyaran shi malai ce min hadal muntalik اخترت دراسة هذا الكتاب وتحقيقه daga nan ne fa na so na zabe in dirasa ta musamman akan wannan littafi da kuma tabbatar da shi wa duruhatun li hadhihi almarhala alilmiya da jeho bayani akan wannan mataki na ilimi allamani allani ashamu ko kuma usimu bi juhudil muqil mai wani ma in zama na ba da tawo gudunmawar da dan kokarin wanda baya da shi amma dai na shi kokarin fi ibrazi jawanibin hadihi alma'alim wajen bayyanar da wayannan turaku da muke fata zama haske ga kafa aqida ingantacciya wa tafsirin nasi bi su da aqidatihim as-sahiha da hankaltar da mutane da nuna masu usul na aqidas ingantacciya hatta ta'manu hadhihi yaqada min al-inhiraf har wannan faɗakuwa da aka samu a wannan zamani su samu amintuwa daga karkata wa taslamu min az-zalal su kubuta da ga zamewa wa takuna hadhihi raj'a auda sadiqa hamida wannan dawowa da aka yi zama kome ne da aka yi wanda yake na gaskiya kuma abin yabawa insha Allah ta'ala ma'amunatan nata'ij wanda ake da aminci akan result da za a samu sakamakon ta sai ce salimatan min az-zayg wal inhiraf wanda ta kubuta daga karkacewa da kan hanya da zamewa awut tahawur walin jirab ko kuma a samu ya zama ta kubuta daga at-taharu at-tahawur shine al-hadam rugujewa ina fatan fahimta walin jirab da kuma a samu ta guda ta gudane ta gudu abin nan din an fahimta wannan littafin an karanta shi da aqin dake kokarin shi shine mene wannan ya kaza da ake samu da wayewa to in an karanta irin littafin shine zai lamunce tabbatuwar abin amma in ba karanta ba babu lamunce cewa ba za a karkace ba ina fatan fahimta kamar da aka samu daga su har daga cikin malaman islamiyya malaman izala wasu ke danganta kansu ga izala ko ahlus sunna sun karkace sunna kuma suna yaban maulidi sun karkace suna yaban malaman bid'a har suna ba yan bid'a haƙuri wai su yi haƙuri ko haka aka cutar da annabi ma malami na izala fa malami da ke ce kan shi salafi ya kuma wannan dan Allah jamani bai juya ba ta yaba za a fito littafan na aka kabe sa karanta su ba kuma a ɗauka a bido a yaɗa kuma wanda malami ya kuma an san shi da juhud wajen mene wajen yaɗa sunna wannan shi ma kuma na yaban maulidi wannan ya kuma yana koyi bid'a wannan ya kuma yana wa bid'a ɗan bid'a mujamala a ce a zo kamar masallaci na malam jafar akan ta salatin fati kuma a yi shiru malam sai dai a ɗan wani abin nan har waɗan bid'a ce to kaga yanzu alhamdulillah ahlus sunna su ma sun gane ana fatan ɗan zala duk za su ga tunda malaman sun fara ganewa za su gane cewa an yi kuskure wai kira suke duk a dawo a koma ‘yan ɗariƙa kuma wai su ne ma'ahalar sunna a wannan zamanin an kai ga wannan lokacin fa jama'a ba kwa bibiyan abin da ke faruwa ne halin ko eh ban ji ba la haula wala quwwata illa billah to shi kenan ku huta amma an kai ga wannan zamani suna wannan maganganun za ta kai zan kira sunan ce malam wanda malam wanda waje kaza da waje kaza suna nan ba kun manta na gawa ku tun farkon karatun an kai ga lokacin da wai malami sai yana faɗa cewa su fa suna zaune lafiya da ɗan muna faɗa wani lafiya da ɗan ɗari ƙwallo sun nuna zo da ɗan shi ɗan mu ba wani ku ne kuke da yiwu azi wai wai wai har wani tutiya ke wai yana zaune lafiya da maɓannata 'yan bid'a da ke kafa bid'a suna mata abin nan wai su zallar wai kai da ka zo ka ce ka sa kitabu tauhid Muhammad ibn al-Hafiz ha wannan littafi ya zafi ina laifin arba'un hadisa ina fatan fanci wannan abu wallahi suna na malam duk inda ka je ka samu matashi ya tsaya zai kantar da ƙira sai ka samu wasu tsofaffi sun ce wasu suna nau da suka gurɓata ba mu san zafi ba mu san zafin kai ina fata an fahimta kuma wannan abun fa shi ne a shekarun ba aka yi ta yawo tsakanin gombe da katsina da damaturu da yobe da argungu da rogo da ina ne ana ta yawo akan wannan abu ana fitina akan abu akan wannan aƙida din yau kuma a cikinmu ne aka samu sun zame suna irin wannan abubuwa din to shi ne malai yake cewa wannan littafi da yake so gabatar da shi yana fata ya zama ma'alim jama'a kun san ma'alim aiko shine irin dutsen nan da ake sa akan hanya na milestone haka kun fahimta cewa za ka je gari kaza daga nan zuwa kaduna sai a ce menene kilomita 75 sai a ce to gashi nan ka ci kilomita 5 in ka yi gaba kana gane kaza da ka zo ka gama ka ci ka san ka zo garin ko ba haka ba shi ne ce to wannan littafin sai zama ma'alim ne na mene na fahimtar aƙida ingantacciya da kuma lamun cewa waye wanda ake samu ta addini yanzu daga kata lalace ita ma nan gaba shi ne muna fatar da karatun littafin nan matasan ahlus sunna kansa ya waye ta yadda za a samu ingantacce a ilimin aƙida ba za a samu nan gaba su masu koma suna yaban bida da 'yan bida ba ina fatan fahimta kuma cikin wannan karatun muna fatan a wayar da kai sabon faɗan da aka ɗo aka gina na yaƙar addini da sunan boko da wayewa duk sai mun fito da shi a cikin wannan tafin insha Allah ta'ala domin akwai sabon faɗa da ake da aƙidar mu ta hanyar wayau wannan aƙida ta interfaith da dukkan sunan da ake bata a duniya sai mun shiga tona mata asiri ina fata mun fahimci wani abin da kuma masu kira zuwa gare ta da dukkan nau'o'in dabarbarin da ake bulluwa da su na ƙoƙarin kau da mu daga kan hanya da mai da mutane murji'awa Allah shi kyauta jama'a na fatan fahimta bari mu kai wannan gaba din inda malai ce wa minal ma'alumi yana ga cin sanannen abu annal kitaba qad bi'a qabla hadhihi fatara shi wannan littafi na a shari'a an buga shi kafin wannan lokaci din kafin lokaci din wa qama bi nashrihi ash-shaykh allamatu muhammad hamid al-faqih rahimahullah ta'ala wanda ya tashi wajen buga wajen littafi din shi ne babban malami suna muhammad hamid al-faqih Allah ya kanshi da rahama wannan wani malami ne da kun ganin shi ana buga bulugo rami da taqiqin sa kafin mu samu nasamin shi ne da ake tamfani da shi bulugul marami za ga ce hamil fiqi ya buga wani littafi ya buga littafin iktida siratul mustaqima wato wani malami ne da ya taba yin bid'a shi ma da tsohon ɗan ɗariƙa ne da Allah ya haɗa shi da malaman sunna ya gane suna da malami ne yawa karatun shi wankan sunna shine sai ya zama gamgam yake kuma a cikin sunna ina fatan fahimta sai ya ringa ɗauko littafan musulunci na aƙida yana ta gyara sai na fito da su yana karantawa kuma ana abin nan ina jin har ƙungiya kafa mai suna ansarar suna al-muhammadiyya ina fata an fanci wannan abin Allah ji kanshi da rahama sai ce wa kana hadha min akbar al-awamil lati ja'alatni wannan daga cikin mafi girman abin da ya sanya ni ataraddadu fil bidaya farko farko al'amar ina kai komo fil iqdami ala tahqiqi wajen indukufa wajen tahqiqin sa bal kittu an ahjuma an dalika kai sai da ni kusa ma in ce na fasa wajen aikin taƙiƙin nasa walakin istakhartu Allah ta'ala sai dai na istikhara ga Allah madaukakin sarki wa shajja'ani ma zakarahu annashi fi muqaddamati abinda wanda ya buga littafin ya faɗa cikin muqaddamarsa ya ga shin abin da karfi wajen buga littafi din annahu nasharahu bina'an ala nuskatin wahida cewa shi ma din ya buga shi ne a lokacin nuska kwara ɗaya kawai ke da shi majahulatul nasi wa tarikin nasi wanda ba a san lokacin da aka kwafe ba da lokacin da aka kwafe wa fiha minan naqasi shay'ul kathir ga ta tana kasa da yawa a ciki fa qumtu abhasu an nusakan ukhra naje ina binciken ko zan samu wasu asalin manuscript na shi littafin la'alli ajidu ma yakunu hafizan li ala al-ikdam biyo an samu abin da ya karfa ni wajen ci gaba da taqiqi din falamma sahalallahu iliya al-husula ala suwari minan nusratu turkiyya al-kamila da Allah ya sauƙaƙe min na sami wato photocopy na nuska cikakkiya na wani littafi wadda nuska ce turkiya wa ra'aytul qadaran maqabu la yusawi illa qarabatan nisfi sai naga gwargwadon wanda shi hannu fiƙe buga din bai wuce rabin littafin ba ma amma fi min naqasin fi sanata da kuma a cikin shi ma akwai naqas da yawa ra'aytu min al-muhtammi muhtammi ko alayya al'idamu ala taƙi sai naga ya zama dole a gare ni in duƙufa wajen taƙiƙin wani littafi ɗin wa sharhallahu lidhalika sadani Allah buɗe ƙirjina athar istikhara bayan na istikhara ɗin summa azamtu ala ikhtiyarihi sannan tashi wajen wato zaben wannan littafi insha Allah ta'ala wannan shine abin da malai dan bada na haske dalilin wannan taƙiƙin da kuma yadda aka tsanci kai insha Allah ta'ala kamar da muka ce in Allah kan mako na gaba wannan na gan kutun farko dama taqiqin dai ya shirya matsayin mene a matsayin rubutunsa na PhD to za mu zo mu ga cewa hidda da yabi wajen rubuta littafin za mu dan karanta saboda mene asali ba mu da bukatar wannan amma abinda muke shine idan an zo zai ba da overview game da littafin da mai littafin ne gaba daya wanda haske ne kai ma an kaje shikenan za ka ci gaba da karatun littafin insha Allah ta'ala cikin sauƙi ta waye mai littafin yaushe aka rubuta littafin mai halin siyasa da aka tsanci kai a ciki ya halin zamantakewa ake ciki da shi ya ya kaza ya kaza duk wani hainar wato zai faɗi ya ake a cikin wani littafin Allah da insha Allah ta'ala sannan akwai ɗaya taƙiƙin da muka ce shi ma akwai za mu tsakura daga cin muƙaddima da na wani littafi kafin faɗa asalin matan littafi don Allah samu dace abu da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran kuma Allah ya shafe ma kamar da muka ce shine mutane su haƙuri su bi mu gama shimfiɗa ɗin tukuna sannan a shiga littafin Allah ya samu dace Allahumma qasim lana min khashyatika magana ce Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته